بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
خرف الخاء عرف خائي
خدمت رسول الله داري أنصف هاي.
مدائعه والحب في القلب يرصف
نعم نعم يا يا لقد خصه المولى على كرامة شريعته كل الشرائع تنصف وقد جاء في ذكر الحكيم ثناؤه من الله نتلوه إلى يوم ينفخ من الخرف والتبديل سانا إلى هنا كتابا له والحود من ذاك مصف وقد أعجز اللسن المساقع نظمه فلم يهك شبح الذكر يوما مورخ به نار أقطار البلاد كأنه ذكر سهار من جزى الليل يسلخ به يرزق الأمطار فاليمن كله من بن الذكر فليسر بذا الذكر مسرخه فإن وجود المصطفى وكتابه لأكبر على زين يعرفه عليه صلاة الله ثم سلامه فيدعى عن البدهاء تيماء صربه عليه صلاة الله ثم سلامه لأحيا وما بيني وبينك فرصه عليه صلاة الله ثم سلامه بها طاب لي دنيا وأخرى وبرزخه عليه مع العال الكرام وصابي صلاة بها أبقى ومدعاك أنصفه خرف الخاء عرف خائي
خدمت رسول الله shehu ya ce na hidimta wa manzan Allah دخلي أنصه مدائحه matuƙar zamani na ina mai saƙa da zana yabannin manzan Allah والحب في القلب يرسخ soyayya kuma manzo Allah yana mai tabbata a cikin zuciyata
لقد خصه المولى بأعلى كرامة ɗaliban nan ya ce haƙiƙa ubangiji Allah ya keɓanci annabi Muhammadu da mafi ɗaukakan nan na karama
شريعته كل الشرائع تنصح shara'an nan ta manzo Allah tansau tana mai share da shafe kulla shara'i dukkanin shari'o'i da suka gabace ta karama ta farko kenan Eh, duk wata shari'a da duk wani addini ya yi espiyare sai na manzon Allah وقد جاء في ذكر الحكيم ثناؤه hakika sana'uhu yabon manzon Allah ya zo a cikin alkur'ani mai hikima daga Allah من الله تتلوه wannan yabon ko ya zo daga Allah ne mu kuma na taluhu muna ta karanta alkur'ani إلى يوم ينفخ a izuwa ranar busa ƙaho muna ta karanta shi kuma yana cike fal da yabon Allah ga maza Allah
صان إلهنا من الحرف kitaban ubangiji na Allah ya kiyaye kitaban littafi na manzon Allah shine alqur'ani من الحرف daga canjawa والتبديل da kuma canjawa da shafewa والحود من ذاك مصخ amma yahudawa kuma sun kasance suna masu shafe nasu su caccanja a taura duk sun caccanja abin da suka ga dama sai a canja wannan aya a goge ta haka suke to amma alkur'ani Allah ya tsare shi babu mai iya canja shi babu mai iya goge shi yadda Allah ya saukar da shi aka Allah yana daga karamar ƙur'ani da mu'ujiza ta alƙur'ani da girmamawa ga manzon Allah shi nasa baya canjawa sai za ka ga ko da za a buga alƙur'ani um, um, nusuha miliyan a kowane gari za a buga a je a buga amma yadda za mu buga a nan ba za ka ga wani ɗigo ɗaya babu a nan ba a ce can da akwai komai haka yake Allah ya kiyaye alkur'ani daga barin canjawa ko gogewa haka Allah ya tsara don girmamawa ga manzon Allah da kansa Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun an kiyaye shi wannan girma ne da karama na manzon Allah babu wani littafi a duniya da aka yi shi saukakke ne ko wani ne rubutacce aka zo rubutu sai kaga an samu canji amma ban da alkur'ani alaramomi inda duk suke kansa ɗaya abinda wancan ya sani ya haddace haka wancan yake banda ƙur'ani ba inda ake haka sai an lura za a gane daga cikin girmama girmaman da Allah yi wa alƙur'ani saboda manzon Allah na'am وقد أعجز اللسن المساكع نظمه hakika alkur'ani tsara shi ya gajiyar da mutane masu tsananin kaifin fusaha da balaga sun ce annabi ne yake zuwa da shi Eh, bal ta kawwala ko aka ce to su zo da shi bal ya tubi misalihi ko da misalin aya ɗaya su zo da shi sun kasa masu tsananin fusaha larabawa masu balaga masu tunani Allah ya musu ta hukumanci su zo da shi har ma wani gurin Allah ce ba za su iya zuwa da shi ba ko da shashin su da shashi za su taimaki juna wannan ya ce kai kawo kalma kaza kai kawo kalma kaza mu haɗa mu zo mu yi mu kawo irin na annabi Muhammad a wannan daga Allah ne ba mai iya yin wannan sai Allah Mm, ba mu je wannan labarin wani mutum ba an ce an yi shi wani mutum a sham a duk duniya a lokacin a zamanin sa ba mai fasaha da balagarsa kowa ya san tarihinsa a muntakhabat ko ana ce masa ibn al-muqaffai shi fasaha ce da shi takata'i malaman zamanin sa da shakkarsa ake saboda wato in ya zo da abu gigitar da hankali yake fasaha ta kai ta kawo haka taro a sham ya ce shi zai iya zuwa da wasu haraffa zai iya zuwa da wasu ayoyi daga kwakwalwar kansa da suka yi kama da ƙwar'ani aka ce ba za ka iya ba ya ce zai iya inda ba inda ba abin da aka yi wa wani wani anan ba wani mai hikima da yi da shi malam muhammadu rufa'i da yake gaya mana anan ne ma ko ya ce wani yana cewa su ne da ƙwar'ani su ne ahalus sunna su ne da ƙwar'ani sai sha iya aiko ga wata aya ka gaya mun a cikin wace sura take yace inna tarakna akhana fi basatin alawalin sai shi wannan masu hakan sai ce ai wannan suratul munafiqina ce ce to kaji ma yayi mata sura saboda tsananin sanin qur'ani eh kazan su saka fi kowa ko ruwaya yace haddasana kashinawi haddasana daurawi haddasana waye waye gama yace wannan hadisin ba yace ai na nan cikin buhari wato ba ka yadda su to dan muka fai irin wannan yayi aka taru da yamma duk aka cika ana jiransa zai taho manya-manyan fusaha sun cika ana jiransa ya taho kansa na hayaki yana tafe yana tafe yana tafe ya kusa zuwa gurin sai zo gindin wata bishiya sai ga wani dan yaro ya jingina allansa a jikin ice yana karatu yana cewa waya arlo ibul ima ake waya sama wani ya lamur sai ya shi kai wannan yaro me yake karanta ya ce ai qur'ani ne je je sai ce wannan larabcin da wannan balaga da take cikin wannan kalmomin shi zan ji an kwaikwaya sai ya juya ya ce da almajiran ku dai ku gaya musu ba zan iya ba qur'ani sai Allah na'am shi sa yake gajiyar da kowa ya gajiyar da masu kokarin su zo da shi ya gajiyar da masu karanta shi da haddace shi bai da tabbas inda duka kai da ƙur'ani wani wurin kawai sai dai kai tak saboda shi ya gajiyar da halittar Allah ne to shehu ya ce hakika ya gajiyar tsara shi da zuwa da irin sa ya gajiyar da masu kaifin balaga da fasaha tsarin irin ƙur'ani
bihi nara akbarul biladi da alkur'ani nesa sannan nan na garuruwan Allah suka yi haske
falam ya ki shibha zikir yawma muwarrihu wani mai tarihi kuma ba zai iya wato kwaikwayon irin tarihin cikin ƙur'ani ba wani masanin tarihi ya ce bari ya zo ya zauna ya yi tarihi irin na ƙur'ani da Allah yake ba da labarin adawa da samudawa da mutanen mutafikatu da mutanen tuba'u da mutanen fir'auna da ludu da nuhu wani ya ce kai bari zo ba ku tarihi ni ma nan masanin tarihi ne bari ku ji irin wannan ba mai iya kawo wannan sai Allah ƙur'ani kenan yawwa bihi nara akbarul biladi shehu ya ce da alkur'ani ne yasa sannan nan na garuruwan Allah suka yi haske
ka'annahu diya'un harin hakika shi alkur'ani haske ne na rana min jujal layli yaslahu da yake fito- fitarwa daga cikin duhun dare zuwa haske na rana da haske na imani bihi yurzaqul amtara da albarkacin ƙur'ani ne ake arzuta bayi da garuruwa da ruwaye falyumnu kulluhu min az- min az-zikri a arzuta garuruwan Allah da ruwan sama ƙasa ta yi albarka mu kuma bayi a arzuta zukatanmu da ruwan imani da soyayya annabi sai ƙur'ani na'am falyumnu kulluhu min al- az-zikri albarka dukkaninta daga alƙur'ani ne
falyusrih bi az-zikri musrihu mai bayyanarwa ya bayyanar da wancananka alƙur'ani haka lamarin yake
fa inna wujudal mustafa hakika samu wannan tabin zaɓin Allah annabi Muhammadu wa kitabihi da littafinsa la akbaru ala'in wallahi shine mafi girman ni'imomi bi zainin yuwarrihu da wancananka guda biyu ake buga tarihi samuwar annabi da samuwar alkur'ani yawwa mumini dai na gaske da musulmi to ba mu da abin da ya fi ranar biki da bure ɗaya da budiri da farin ciki irin samuwar manzon Allah da samuwar ƙur'ani idan muka tattare daga muka yi maulidin annabi samuwar asalin usul mun gama shi sa ake maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am alaihi salatullahi latin Allah ya tabbata ga maza Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa fayudwa anil bataha'i tarima'u sarbahu ana ana naɗe jejijjika da kuma mulillikai anil badha'i zuwa kwarin maka a naɗe min albarkacin salatin nan namu ga manzo Allah a naɗe min wannan jejijjika da mulillika masu dubbai kawai in dinga gani na gani a can haka kuma aka yi Allah kai mana haka
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa li ahya wa ma baini wa bainaka farsahu in ra- domin albarkacin salatin nan zama ina mai rayuwa babu farsahi ɗaya tak tsakanina da kai kullum in zama ina tare da kai ya rasulallahi alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah Kuma salamuhu.
sannan gaisuwarsa bi hadha bali dunya da albarkacin salatin nan duniya nawa yayi daɗi wa ukhra lahira ma yayi daɗi wa barzahu barzahi ma yayi daɗi ga duk wanda ya riki wannan salatin alaihi ma al'alil kirami Salati tabbata gare shi da alayensa masu girma wa da sahbihi sabansa.
salatan biha Salatin da ita ne abqa ni in yas nake wa wanzuwa.
madhaka ansahu An sahunna mai rubuta da zana da ƙaƙa, wato tsara madhaka yabannanka ya rasulallahi.
harfu dhal Na'am.
ذكرت الذي بالذكر منه تلذذي نبيا بعلياه على كل ذهبه محمد أنسي وكنزي وملجعي وسري ومن كل البليات منقذي وهو الذي لم يدع داء بذكره ولم يستجب والذكر عين تلذذي به آدم قد جيب حين تقطعت وسائله ما إن يرى من منجزي ونوح وإبراهيم موسى ويونس وإيسى وإسماعيل والكل جهبذي عليه صلاة الله ثم سلامه فإني لوجه المصطفى القوس كالذي عليه صلاة الله ثم سلامه فلا أك يوما في سواه تلذذي عليه صلاة الله ثم سلامه أجول بملئ فوق إلا الزمرزي عليه صلاة الله ثم سلامه أجزنا بيمن الحاشمي وعنقه عليه صلاة الله ثم سلامه تفهمون تطيعون رطفا وتنبذي حرف الذال harafin zal
ذكرت الذي بالذكر منه تلذذ shehu ya ce na ambaci wannan da sababin ambatansa jin daɗi yake tabbata gare mu نبيا shine annabi annabi muhammadu صلى kenan الله عليه وسلم نعم.
لأولياه على كل جهبذ wannan ya ɗaukaka a bisa burbushin wato dukkanin wani bijimi bi'ul yawo da ɗaukakan nan tasa
محمد أنسي annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam أنسي م- م- ذكرت الذي من ذكر منه تلذذي نبيا بيقول ياهو على كل جهبذ haka yake ya ɗaukaka duk wani jihibizu annabawa da mursalai in aka shiga cikin zirin masu manzon Allah jihibizu to duk wani annabi da ya karba daga Allah da manzanci to mazala ya ɗaukaka a kansa Eh, ana nufin babban malami masani to a bangaren su manzo Allah annabawa da manzanni kenan ya ɗaukaka akan duk wani annabi da duk wani mursali dama dukkanin su yaran sa ne na'am محمد annabi أنسي Muhammadu shehu ya ce shine ɗaya bakewa ta واو كنزي shine kuma taska ta وملجئي shine mafaka ta وسري shine sirri na ومن كل Shi البليات annabi منقذي Muhammad shine munkizi mai tsamo ne min kullil baliyati daga dukkanin bala'o'i
وهو الذي لم يدع دائم بذكره shine wannan da mai addu'a bai yi kira da ambatansa ba ولم يستجب ya zama kuma ba amsa ma ba babu addu'a ka ce Allah dan annabi Muhammad سلام Allah dan kadarin manzo Allah ka ba kaza ba amsa ba to babu wannan addu'ar kuma babu wannan mai addu'a ko kai salati ga manzon Allah a addu'a ka to ko me ka nema an gama baka lam yada uda'in bi zikrihi wa lam yustajab mai addu'a bai addu'a da ambatan manzon Allah ba kuma ba amsa masa ba ba a samu haka babu haka
والذكر عين تلذذ ambatan manzon Allah kuma shine ainihin jin daɗi
به آدم قد تيب da ainihin annabi Muhammadu ne annabi Adamu hakika aka karɓi tuba gare shi حين تقطعت sa'iluhu وسائله yayin da wasu ɗoɗinsa zuwa ga Allah duka suka yayyanke ما إن يرى من منقذ ma yara munakisi babu yana ganin mai tsamo shi babu ma za'ida ce نعم babu wani mai tsamo shi adamu ya san an gama sai sunan manzon Allah ya ka tawassuli da shi aka tsanabi ya tsamo shi Mhm.
ونوح kaga na farko kenan fa mutum na farko uban mutane adamu da manzon Allah da sunan annabi ya kamun kafa ya tsira daga wajen Allah sannan kuma nuhu وإبراهيم da ibrahimu موسى annabi musa kalimullahi ويونس da yunus dan mata وعيسى da isa ruhullahi وإسماعيل da isma'ilu zabihullahi والكل جهبذ kowanne da kowanne a cikin waɗannan kowanne ɗaya jihibizu ne babban malami ne masani ne a halarar Allah ka ji su ko
alaihi salatullahi daga da manzon Allah suka yi kamun kafa kowa ya samu muradinsa yana lissafa maka waɗanda suka yi tawassuli da shi kuma komai da komai Allah ya yi musu tun daga Adamu uban kowa da Nuhu manzo na farko Ibrahim Musa abokin zancen Allah ka gani Yunus dan mata sadan annabi Isa da sauran wannan example ne da sauran duk annabawa da ba a faɗa ba dukkaninsu ba wani annabi da bai tawassuli da manzon Allah ba tawassuli da annabi ba wai ya kamata ba dole ne wajibi ne Eh, a daina sauraron wanda suke cewa ba tawassuli da annabi to in ba a yi tawassuli da annabi ba da me za a yi Mm? wayannan bayan allah duk da suka yi tawassuli ba su kyauta ba ne to yanzu ne wani ya zo ya ce ba kyau tawassuli shi shi ne bai da kyan Eh, tawassuli kenan sun yi tawassuli kuma Allah ya ba su duka komai da komai mu ma muna tawassuli da manzon Allah Allah dan kadarin annabi Allah gyara Najeriya Allah ya kauda waiwai kawo mana jin daɗi da farin ciki kauda talauci da yunwa kawo lafiya cikakkiya da haɗin kai ya ba mu sosan juna sannan ya lullube mu ya barbaɗe mu da soyayyar mazan Allah na'am alaihi salatullah salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah Umma salamu.
sannan gaisuwarsa fa inni hakika bi ni waslil mustafa al-gausi kallazi don buƙatuwa da saduwa da gausu mai taimako Allah kallazi kamar allazi nake ina neman silani harafin silani ina neman mausuli saboda tsananin buƙatar saduwa da manzo Allah kamar allazi nake
alaihi salatullah latin Allah ya tabbata ga manzo Allah umma salamuhu sannan gaisuwarsa wala aku yawman fi siwahu talazzuzi Tullansu su yi jin daɗi nawa babu yana kasancewa ɗaya rana tak fi siwawu cikin gwanin manzon Allah. In dai jin daɗi ne sai cikin annabi. Ba ni da jin daɗi cikin kowa da kowa sai annabi. Na alaihi salatullah Latin Allah ya tabbata ga manzon Allah.
umma salamuhu Sannan gaisuwarsa.
azudu bi madhin Ni ko ina yin baiwa bi madahin da yabo ga hadaran manzon Allah.
fa'iqin lizumurri shi kuma ya bannawa dan tsananin kyau da kyalli mafifici ne ga wato gwal ɗin zuman rusu alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah umma salamuhu sannan gaisuwarsa agisna taimakan taimakanni a- yumnil hashimi ka taimake mu Allah da albarkacin nan na bashimin dangi kun ji tawassulin ko wa anqizi Tsamar da mu daga barin halaka ya Ubangiji albarkacin bashimin dangi annabi Muhammad.
alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata gare shi, umma salamuhu sannan gaisuwarsa rihru usal kufri ka- muna kirayinka Allah don albarkacin salatin nan ka watsar da kawunan nan na wato kafirci a daddatsa kawunan su a zubar nurran baki ɗaya.
watan a buzu watsar da su dukkan kafiri Allah ka kawar da shi da kafircin
harfu za'u
na'am زعمت وحب الحاشمي أحافظه إلى الحضرة الأليا وربي يحافظ ولا أنسني عن ذكر طه ومديه مرور زماني أو يؤوب النقارز صلاتي وصومي ثم هجي بذكره وأذكره ما ما دأتني المواعظ أحب رسول الله حقا وإنني على حبه ما دمت ممن يحافظ أهم به ما عشت داري وكيف لا وعين إنايتي لذنبي تلاحظ عليه صلاة الله ثم سلامه فإني بذكره مدى الدار لافظ عليه صلاة الله ثم سلامه فذاك رسول نافح الخلق واعظ عليه صلاة الله ثم سلامه لأبقى وإني قارب الذكر حافظ عليه صلاة الله ثم سلامه على الصلوات الخمس داري أحافظ عليه مع العالي الكرام وصابه ومن أمسه دينا قويما وعظيما hafazu na'am
حرف الزاء harafin sadi زعمت shehu ya ce na maraita وحب الحاشمي أحافظ ma'ana na tafi إلى الحضرة العليا yawwa izuwa hadara madaukakiya ita ce hadara Allah amma a tafiyar nan tawa ina mai kiyaye soyayya nan na bashimin dangi وربي حافظ Ubangiji Allah kuma shi ne mai kiyaye ni, ni kuma ina kiyaye soyayyar manzon Allah. Duk wanda ya kiyaye son annabi da sunoninsa ya riƙe, to shi kuma Allah zai kiyaye shi. Na ولا أنسني عن ذكر طه babu wato ainihin yana da- da- dakatar da ni an zikiri ɗaha daga barin ambatan ɗaha fa'ilan na can gaba.
ومديه Da yabansa.
مرور زمان shushuɗe wannan na zamuna da wahalhalin zamuna ba ya togatar da ni daga barin ambatan ɗaha au ya uban na qarizu ko kuma wato aibata wannan ta mai da zarciyar nan na mai yabo ya zo da wasu kalmomi na yabawa da aibobi a ciki da nuna ziga ne in zakata daga barin yabon annabi ban san wannan ba duka Allah ya kiyaye ni daga haka
salati shehu ya ce salati nawa sallatawa wa saumi da azumina thumma hajji sannan hajji na bi zikrihi duka da ambatan manzo Allah ne wa azkuruhu mahma da asnil mawa'iz ina ambatan manzo Allah ko da yaushe mawa'azanzi ta kiraye ni duk wani abun wa'azi ko na ji ko na gani da zai zama wa'azi ibra a koma ga Allah wannan wa'azi ne to ina ganin wannan ko yana kira na kawai ne kuma sai in koma kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, kawai annabi ne cikar wa'azin nan uhibbu rasulullahi shehu ya ce ina son manzon Allah mu ma muna son manzon Allah
haqqan hakika da gaske muna son manzo Allah wa innani ala hubbihi ni ko hakika a bisa soyayya min man yuhafizu ina daga cikin mai kiyayewa ala hubbihi a bisa soyayyar nan na manzo ma Allah dumtu mutukan na dawwama ahimu bihi ma ishtu ina gigi cewa da cewa da manzon Allah mutukan na rayu Da hari.
mutukan zamani na wa kaifa la don me ba zan rude in gigice da soyayyar manzon Allah ba wa ainu inayati li jambi tulahizu ainihin inayoyin Allah tana halartowa tana dubowa ga janibina saboda albarkacin manza Allah ba abin da yake samuwa janibina da dukkan inda nake da masoyana duka inaya ta Allah tana kulawa da mu ba abin da yake faruwa da mu sai alkhairi kullum cikin albarka muke kullum cikin ci gaba muke ba don komai na samu wannan ba sai don manzon Allah sallallahu to don me ba zan gigice ba rude kiɗime cikin sansa in alheri ne ya ga mai mana sai godiya na alaihi salatullah salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa fa inni bi zikrahu hakika ni da sababin ambatansa guda biyu nafizu lafizun yawwa mai lafazi ne da ambatan annabi guda biyu na zahiri da na baɗini madad dahari mutuƙar zamani alaihi salatullah Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa fa dhaka rasulun wancanan ka wancan manzo kenan na Allah nafikhul khalqi mai nasiha ga mutane ga halitta wa'izu kuma mai wa'azi ga halittar Allah ka kaf Alai- Allah Muhammad
alaihi salatullah Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa li abqa ni kuma albarkacin salatin nan zama ina mai wanzuwa wa inni qari'u dhikri hafiz ina mai karanta alkur'ani hafizun kuma ina mai kiyaye dokokin cikin alkur'ani Allah kai mana haka
alaihi salatullahi latin Allah ya tabbata ga manzo thumma Allah salamuhu sannan gaisuwarsa ala salawatil khamsi ne uhafizu zama ina mai kiyayewa albarkacin salatin nan ga manzo Allah a bisa salloli guda biyar Da hari.
mutukar zamani na kullun sallah in kiyaye kada Allah ka haɗa ni da lokacin da zan yi rauni a sallah haka ko shehu bai taɓa yi ba alhamdulillah shehu sallah ai ba ƙaramin lamari ba ne shi sa ya isa ƙarya ya isa abin haushi ko mutum ya ce shi almajirin shehu ko yana son shehu kuma wai baya sallah subhanallah saboda wani abin da ya gane da ya sani wanda shehu bai sano ba bai gano ba a kiyaye sallah kuma muna muna jin wani majalisoshin su shehu yan mutum ma bai samu halarta ba ba ana yara ko ba a nan in dai ka duba littattafai da aka rubutu akan wa'azozin shehu ko wasiƙun shehu za ka yi ta jin nasiha akan sallah ka duba jawahirun rasa'il na shawabul fatai ka gani wasiƙa ɗaya biyu uku ba za ka shige ba sai ka ji shewa ya yi gargaɗi a sallah sallah ne kuma mun ga matsayin sallah ma'aiki da zai bar duniya daga wasiyoyin da yana kwace a cinye sai da aisha zai bar duniya shugaban halitta sai da ya mana gargaɗi da sallah to mumini ya tsaya ya kiyaye sallah don ka san baka sallah kawai ka- ka ka kwana da sani duk wani abin da za ka yi na jin daɗi ka ji kawai kana mutuwa a jahannama ce in ba ka sallah to mu ce ba mu ce sai ka yi ba amma duk wani gurasa da ban ɗasho kai ta ce duk wani lemon da za ka sha ka sha eh iyakacin ka kenan wallahi kana mutuwa cikin jahannama za ka tafi ko ko ta ila ka fito kuwa tunan mun ji dai abin da 'yan wutan suke faɗa wa 'yan wuta 'yan uwansu an kai kwantina guda na na wuta- 'yan wuta an juye su suna cikin babba kuwa aka kuma kawo wasu kwantina da aka juye su na cikin dan suka tambaye su kuka waɗannan wani irin mutanen banza ne aka yi kuka yadda kuka zo nan gidan su ba daga ka amma an yi tsinannu a nan ka ji ban da haka me ya kawo kuna ma salaka kun fi sakar me suka ce kalu lam naku min al musallin ba ma sallah ne in mai wasa da sallah ko mai kin yin sallah babu abin da ya taka ba abin da yake dogaro da shi sai kawai shiga jahannama kuma baya cikin da'irar musulunci oganmu kenan malaminmu kenan jagoranmu kenan shehu ibrahim ga shi ya yi tawassuli da salatin annabi kuma allah ya amsa masa ya ce zamanto matuƙar zamaninsa yana mai kiyaye salloli biyar kowa ya sani duk inda shehu yake sallah ce kawai zai yi wuya ma a ce an zawa yana kawo ruwa a yi alwala kullum cikin tsarki ake saboda sauraron sallah har ma mutanen lokacinsa su ne masa su ne masa laƙabi da masallaci tafi da gidanka almasajidul muntakil saboda duk inda sallah ta kama wajen sallah ne Allah ya ƙara shi wa karama Allah ba mu ikon koyi da shi mu riƙe sallah da kyau yan uwa wannan kuma ya ga wani yana ƙin sallah yana abin da ya ga dama ya ce zai jingira shi ga shehu ibrahim dan kansa Eh, shehu shehu ba ruwansa
alaihima al'alil kirami salati tabbata gare shi da alayensa masu girma Wa sahbihi.
da sahabbansa wa man amsaku dinal qawima da duk wanda suka yi riko da addini daidaitacce mai kakke shine addinin musulunci wa hafazu suka kuma kiyaye dokoki na addinin musuluncin su ne muminai harful ghaib na'am
ضمام بآلاء إله الثوابه قد رسله المولى إلى كل بالغ وذلك شرع المصطفى وكتابه ففيه بشارات وكل الدوام فأفضل أيا مولاي كل مموح بواضح برهان على كل دامج أجسنا أيا مولاي من زل ذكره فنقسى من اللالا بكل الصوابج أجسنا أجسنا يا مغيث فإننا ألبنا بك النؤماء من كل سابق فإن لم تشارك في بلادي وأهلها وحاشاك ذاقوا مطعما غير سائغ فيا رب أفي العبد والصاب جملة وإني في الطاعات غير مبالغ ولكن حبي في العمين محكم وذاك سباق الحق أحسن صابي عليه صلاة الله ثم سلامه ليشرق في قلبي ثنا كل بازق عليه صلاة الله ثم سلامه على برق مذنب بالمرابه بالغ عليه صلاة الله ثم سلام صلاة وتسليم عديد البوازق حق الغين rufin gaini na'am
غمام بآلاء الإله الصوابغ ita gizagire wayanda suke masu kai matuƙa na ni'imomin ubangiji masu kauri kadar salahul maula Maula.
shine wannan da ubangiji Allah ya aiko manzo Allah da su ila kulli baligi zuwa dukkanin baligi وذلك ne gizagizan wancananka وذلك شرع المصطفى wancananka shine shari'an nan ta abin zaɓin Allah وكتابه kuma da littafinsa alƙur'ani ففيه بشارات a cikin alƙur'ani akwai bisharori ga muminai masu bin annabi muhammadu da aljanna da yardar Allah وكل da الدوامج dukkanin kuma bisharori masu duwar gazawa da eh, wato rugrusawa na- na na halaka da kuma tabbatar da musiba ga wanda suka ƙibin Allah فعبد الله يا مولاي shehu ya ce ya ubangiji na Allah ka ɓata كل مموه nufi da aiki da dukkanin mai niyyar cakudawa ainihin addinin musulunci mai kawo mai kawo problem mamawa mai cudawa mai cakuda gaskiya da ƙarya ko ya cakuda abin da yake daidai a ce ba daidai ba ne a cikin addinin musulunci eh irin masu cewa ba za a yi tawassuli da annabi ba kaga ai an cu an caku an yi shirme a ba za a ziyarci manzon Allah ba a'a yaban annabi yayi yawa an yawaita an zarfafa to duk wannan mumawa da ba da da abun da mai yin da mai kagen abun Allah ka bata shi abdul aya maulaya kullum mumawahi bi bi- biwarihi Burhanin.
burhanin da mabayyanan nan na dalili na dalili على كل a دامج bisa dukkan mai rusa dukkanin mai ƙarya da gurgurguza shi أجثنا يا مولاي taimakan mu a ya maulaya ya ubangijin mala من جل ذكره wannan da ambatansa ya girmama ya ɗaukaka ونكسى من اللالا كل الثواب a tufatar da mu daga ni'imomi da dukkanin abu mai kaurin sawa na ni'ima Allah duka kai mana dan albarkacin manza Allah أجثنا Mm, A gidna.
taimakan mu taimakan mu يا مقيس ya mai taimako Allah فإننا hakika mu sun yadda jama'unmu ألفنا بك النؤماء mun saba da ni'imomi na amma mun saba da ni'imomi daga gare ka fata ne ko na'ama Eh, mun saba da ni'imomi kai ta ci gaba da ba mu Allah karka yanke من كل سائق dukkan abu mai daɗin shigewa makogoro haka kake ba mu ka saba mana Allah ba mu ba wahala to Allah ka ci gaba da yi mana muna kamun kama da manzon Allah na'am فإن لم تدارك في البلاد Eh, idan baka riskar ba a cikin garuruwa naka ya ubangiji وأهلها da da da falalanka in baka riskar da tausasawa da baiwanka da falalanka ba a cikin garuruwanka da ga- ga- da mutanen garuruwan وحاشاك ya nisan ta gare ka ka ƙi nisa ka ƙi riskar da abin da yake na ni'ima da falala ga bayinka ذاقوا مطمعا غير سائق to takadiri fasidi da za ka zama ƙin ka ƙir- ka ƙir- ka ƙi sadar da falalanka da nemominka a garuruwan Allah da bayinka na garuruwa da bayinka da garuruwan zaku da sun ɗanɗani abin da yake gairu Sa- zaƙu ma- Mat'aman.
ma- mat'aman da sun ɗanɗani abin ɗanɗano wanda yake ba mai daɗin shigewa a makogoro ba shine wahala to Allah ko baka haka Na'am, فيا ربي ya Ubangiji Allah, عاف العبد ba wa bawan nan naka lafiya, والصحب shi جملة ne in yadda sabansa duka gamu, Allah duka ka ba mu lafiya ta zahiri da baɗini.
وإني في الطاعات غير مبالي Amma ni a cikin ɗa'a ba mai kai mutuƙa ba ne, ba na kai mutuƙa cikin tawaru'u ne. Eh, amma Allah duk da haka da ni da masoyana da sahabbaina da yarana ka ba mu lafiya. ظاهرا وباطنا حسا ومعنا ليلا نهارا قصد السماء الله دكا كباب كباب كغمغم مدى لافيا
ولكن حبي في العمين محكم sai dai hakika duk da ba ni da da'a da yawa amma dai soyayya na a cikin amintaccen Allah سابقي mafi kuma kyan rini duka Allah ya yi mun da soyayyar annabi Muhammadu عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi ثم سلامه sannan gaisuwarsa ليشرق في قلبي سناء a albarkacin salatin nan sana kulle bazikin hasken dukkanin wani mai mai kyalli da haske haske na manzon Allah ya zama yana mai walkatawa cikin zuciyata alaihi salatullahi zatin Allah ya tabbata ga manzon wa Allah salamuhu sannan gaisuwarsa ala barkil muzu- muzni bil marabihi baligi a bisa wal- salatu dan ya tabbata a bisa walƙiya ta mamakon ruwa cikin wato baligin mai kai- mai kai mutuƙa bil marabihi da ba da ribobi daga halarar Allah shine annabi Muhammadu salatun wa taslimun salati da taslimi na Allah adidal ya bawazigi tabbata gare shi adadin bawazin masu hudowa da haske
harfu shin na'am sallallahu alaihi شفائي لأمراضي وطيب معاشي بذكر المقفى وذلك فاشي فمستندي حقا إمامي محمد وذاك متنما وشابي واشي سئدت بمدح الهاشمي محمد وذلك هز الدار ومواشي نجوت من الأعداء والشر فيه فلم أرى نارا خالدا بقواشي خصمت بذكر المصطفى النفس ثم من لنا ينتمي من هاجرني من هكاكنين وماشي حسنت به ديني ودنياي ثم من تفرع مني في نوى وفراشي حسنت به بيت الإله وما سوى حواليه من دور وكل قماشي حسنت به حزبي وآل مودتي وكل فتى يأتي لنا ويماشي عليه صلاة الله ثم سلامه فإن مديها الحاشمي رياشي عليه مع العالي الكرام وصحبه صلاة بهذا تدير معاشي حرف الشين harafin shinshewu ya ce شفائي لأمراضي ce waraka ta ga cututtuka na وطيب معاشي da madaɗata na rayuwa na ذكر المقفى duka wannan na same shi ne da ambatan abin bi shine annabi Muhammadu ووذلك فاشي wancanan ka ko shine abin alfahari na komai da komai da manzon Allah
ومستندي حقا yace a majingina ta hakika annabi Muhammadu ne إمامي shugabana محمد annabi Muhammadu وذاك مجني wancanan ka shine kuma majaujawana ما وشابي ko واشي da yaushe mai jifa da sharri da kaidi da makami ya yi jifa Mm.
to annabi ne garko shi ne majaujawa mai kare abin
سعدت بمده الحاشمي shehu ya ce محمد ni na arzuta da sababin yabon nan na ba shimin dangi annabi muhammadu وذلك حسي wancanin ka yabon annabi muhammadu shine noma na الدهر mutukar zamani وهو مواشي shine dabbobi na na kiwo kuma نجوت من الأعداء ya shanu ya na raguna ugo yaban manzan Allah ya gona duka annabi ne na tsira
من الأعداء daga sharrin nan na makiya والشر كله na tsira daga sharri dukkaninsa duk sharri Allah ya riga ya tsirar da ni wanda ya taso da sharri shi sa dole kaga ya taso da sharri da cin zarafi kan shehu sai abin ya koma kansa Eh, ba inna sharri zai zo ya taba shehu da jautu min al'adai yan sharri kenan wa sharri kullihi na kuma da sharri dukkaninsa Mm. Allah mun gode الحمد لله
falam ara naran ban zama ina ganin wuta ba ta kiyayya خالدا بقواشي gawashi tana mai ci khalidan tutur duk wata wuta kiyayya da gaba da sharri ba za ta ci ba in ka kunna ta ba sai dai ta kone ka amma mu a gare mu ba za ta zama mai ci ba
حصنت بذكر المصطفى النفس na tsara rai da sababin ambatan abin zaɓin Allah ran mu a tsare take الحمد لله babu wasa ba wargi muna tsare ana bin Allah Eh, ba su malam ba kama suna ba ne Eh, a tsare muke saboda ambatan manzon Allah duk abin da za ka zo ka binkita ka ce ya muke za ka same mu tare da annabi muna kan shari'a muna kan abin da aka ce mun kuma bar abin da aka ce a bari ba ma yi saboda albarkacin manzon Allah wannan ya ishe mu alfahari Allah kai mana haka amin na'am summa mallana yantami sannan na tsara wannan duk ya jingina zuwa gare mu min duka sakinina mazauna nan tare da ni wa mashi ko mai tafiya ne duk inda za ka je ne kana son mu ka je ba abin da za ka ba za ka fada garare ba za a zo ana yi barawo barawo a ga almajirin shehu ba ko a je a gani yana yana fyaɗe ko yana luwaɗi ko yana shan ba dai mutane na ba annabi ya ba ni ba ni ba wannan Allah mun gode alhamdulillah na'am hasantu bihi dini na tsara addini na na musulunci da nake akai bihi da manzo Allah wa duniyaya da duniya ta da nake cikinta na tsare ta ba du- ba duniya na babu shirme summa man tafarra'a minni sannan duk wanda ya rassantu daga gare ni duk inda suke almajirai na mukaddamai na masoya na duk wanda da ya rasanta daga gare ni shi ma an masa wannan fi nawan
a nisa can yake wa firashi ko a kusa don sai isara ko ma ma a kan shimfiɗa ta yake a nan firash kana madina tare da mu kenan ko ko kana can nawan can ƙarshen duniya ko kana can zandar ko ina kake an gama in dai kana san shewa an gama to yanzu wannan da muka samu bai ishe mu gode Allah ba masu zagi sun samu haka ne mu ne fa muke da ogan da muka samu wannan ya samu mana daga manzon Allah ko muka yi imani muka yarda muke godewa alhamdulillah kai ka zauna kai kai zigidir rarar ka baka da madafa baka da shehun da yake maka da wannan to kai da kake da wannan wa za ka kula ba mu da abokin faɗa Allah ne ka ban mu cikin ta ƙara mana imani
hasantu bihi baital ilahi kai na tsara ɗakin Allah ma bihi da manzo Allah ga kaba nan ba abin da zai same ta Hmm.
na tsare ta wanda zai ce kaji ko eh an jin ai a jin fa haka abin yake Hmm.
eh ko ka gane ko baka gane ba wannan bai dame mu ba mu ba mu ba kafin mu kafin ma gane wata na mun yarda alhamdulillah na tsara ɗakin Allah wa ma sawa hawalaihi min da abin durin duk da ya zauna kusa da ɗakin Allah na daga gidaje da garuka da injinonin cikin harami da da benaye da gine-gine duk na tsare su ni ne da lokacin kuma ni nake- ni- ni nake aikin wa kulli qumashi da dukkanin kayan amfani na cikin na- na na ka'aba duka na ina hannuna ina saboda manzo Allah ne ya bashi aikin na annabi ne sai dai imani in gaje za ka yi duba-duba za ka yi tunane-tunane za ka je ka duba kai koma can ban ka fada hannun hagu Allah ka kiyaye mu.
hasantu bihi hizbi na tsare jama'una bihi da manzo Allah ba abin da zai samu wa jama'una ahla mawaddati da ahalin soyayya ta ku rayu lafiya babu komai alhamdulillah ko zagin ku aka yi karku kula tun kuna cikin tsanin shehu an gama Hmm. wa kulli fatan in wani ya ce ya haka kaji wai shehu to kai ma je ka nemo shehun ka yi mama kowa ya tsaya inda ni na fi son kowa ya tsaya in gidansu Eh, kowa ya tsaya nasa bangaren shehu ba kyau ko to mu shehu da kyau shehu ba aiki ko mu shehu da aiki imani ne nan muka tsaya wannan bai zo nan bai tsaya can bangarensa yawwa shi kenan a zauna lafiya ta mu haɗu mu gaisa ko dan kaman mu ɗaya ta mutuntaka ma ma gaisa amma dai mu ga yadda muke na wa kulli fatan yati lana kuma fa ba ma ɓoye ba ba ma ɓoye shehu tun da shehu gaskiya ne da mutum ya ɓoye gara ya fita kai ya yi kawai za kun tafi amrin ne to mu mu kun na bi shehu na tsara duk masoya na da dukkanin wa jama'una kulli fatan yati lana don kaka ɗauka sai wani taron jama'a da yawa yan gari ka za su dubu shehu ya tsice a ɗaiɗaiɗin kuma na tsare wa kullafa duk saurayi mutum ɗaiɗaiɗaiɗai ya tila na ya zo gunmu ya tafi ko yana ƙaunar mu zuciyarsa tana tare da mu inda duk yake ya kwana lafiya mun tsare shi kullu fatan ya ce lana wa yubashi kar kuma ya ɗauka wai sai ya zo ya zauna gun mu dindindin a'a ya tafi garin su in kaga mutum ya tafi wani ya bar shehu ya tafi garin su an make shi ko mayu sun danne shi to wallahi ɗayan biyu ne bai imani da abin da ai samu ba ne ko kuma shehun yawa shehu ha'inci shi ne kawai wannan ramana ta ce tuntuni daga shehu
alaihi ayya ma ya salam sa na faɗa ba ma a ce duk wani ya bari wani ma ya danne shi ya shiga ya zama abun kunya abun kunya ne a wajen mutum muna tare ma ya yi danne ka ba sai an ce komai ba sai dai a ce sannu an san ka san abin da ka yi ba ka yi tasdiqin ba ne Allah ka kiyaye mu na alaihi salatullahi salatin a- ko ma yin gasana yawo suke da makamai neman wanda za su maka suke an sun zo sun mako ka sun ji dam dam dam sai su shige sai ka ji sun ce na gamu da maye shi wani- dama ma- dama maye biyu ne maye da zai zo ya make ya kashe da kuma ma- wani maye na biyu kuma ya ƙi kasuwa ya ƙi buguwa shi wani- to kai ƙoƙari ka zama na biyun shi kuma na biyun baya yiwuwa sai da imani sai da tasdiki sai da yaƙini sai da sai da taslimi babu ha'inci amma kana haka haka a halar Allah an gama Mm, Allah ka kiyaye na alaihi salatullahi Salatin Allah ita bata ga manzo Allah kuma salamu sannan gaisuwarsa fa inna madihal hashimi hakika yaban ba shi mun dangi annabi Muhammadu shi riyashi ne jawas kana da nake lulluɓa alaihi ma la'alil kirami salati tabbata gare shi da alayansa masu wa girma da sahbihi sabansa salatan biha da hari salatin da ita ne mutuƙar zamani na da Ta'ibu ɗibu ma'ashi.
ma'ashi marayata ta da rayuwa na take daɗi da albarkacin salatinmu da tasaliminmu ga annabi da alayansa da sabansa